بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha uku ga watan safar shekarar hijira ta 1446 daidai da 18 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024 wannan shine kasaf na 13 cikin jerin darussa daga littafin akhlaqul ulama wallafar al-imamu Abubakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri al-Makki al-Baghdadi rahmatullahi alayhi al-Imam al-Ajurri ya rasu a shekara ta 360 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sunan littafin ya nuna malam yana karantar da mu ne halaye na gari waɗanda ya kamata a ce musamman malamai da ɗalibai sun siffantu da su yana kuma tsoratar da mu daga munanan halaye waɗanda ya zama wajibi masu harka addini da ilimi su guje su to ya zo ƙarshe-ƙarshen littafin inda yake magana a cikin abin da ya kira shi da suna a kitabu akhlaqil alimil jahilil mutafan al-muftatani bi ilmihi ɗabi'un malami wanda yake jahilci ya bayyana a aikinsa wanda kuma ya zama iliminsa ya zame mashi jarabawa da fitina domin fara karanta wannan babi yana ta lissafo ɗabi'un da halayen za mu tashi inda yake cewa yarju sawaballahi ala bughdihi man zanna bihi su'a min al-masturina zaka ga irin wannan malami har yana tunanin ma Allah zai bashi lada akan abin da yake yi akan kyamar da yake nuna ma wani wanda yake tsammanin cewa wai ba mutumin kirki bane wato duk sanda ya ji haushin wani ko ta rigima ta hada su da wani to sai mai da abin addini kaje yana cewa da an taba shi to Allah Allah ake nufi musulunci ake nufi sunna ake nufi kuma sai Allah ya ya ya isan mishi da sauran maganganu irin na nuna cewa shi kadai shine na Allah wala ya khafu maqatallahi ala mudahanatihi lil mahtukina kuma baya jin tsoron wato kamun Allah bai jin tsoron kada Allah madaukakin sarki ya fushi da shi akan abin da yake yi na wato mudahana na yin sassauci da yin tarayya da waɗanda ta bayyana cewa ba mutanen kirki bane yantiqu bil hikmati fayudhannu annahu min ahliha yakan furta magana ta ilimi wanda idan ya faɗe ta sai a jima kamar da gaske fa shi ma mai ilimi ne wala ya khafu azama hujjati alayhi baya jin kunya ko tsoron girman hujjar da yake kafa wa kansa idan yana faɗan magana sai kamar ba shine yake irin wannan aikin da ake tuhumar shi da shi ba da tarki istimalaha ya iya ce a ji tsoron Allah ayi ikhlasi ayi dan Allah ayi a kula da harkar addini yadda ya kamata amma kuma aikace baya yi in alima izdada mubahatin wa tasannu'a duk sanda ilimin shi ya karu sai ya ƙara tankahu da ƙafafa wa tasannu'an ya ƙara kuma ƙwalisa wa in hitaja ila ma'rifati ilmin tarakahu unfan in kuma yana da buƙatuwa zuwa ga wani karatu wani ilimi girman kai ba zai hana shi ya je koya ba ba zai iya sauki girman kan shi ya je koya ba ya gwammace ya zauna cikin jahilci in kasural ulama fi asrihi idan Allah ya sa a zamanin da yake rayuwa akwai malamai da yawa fa zukiru bil ilmi yaji ana ta ambatan su malam wani ana ta ambatan su malam wani da malam wani ahabba an yuzkara ma'ahu sai dinga jin cewa ya kamata fa shi ma a sashi a cikin lissafi wani ma har sai yayi korafi ma cewa ya za a dinga kiran taron malamin shi ba a kira shi ba shi ba yadda malami bane ya za a dinga raba mukamai a dinga raba kujerun umara ko a dinga ba da abin nan appointment na tafsiri shi duk ba a ba shi ba in su ilal ulama wa an mas'alatin falam yus'al in yi za a tambayar malamai akan wata mas'ala shi ba a tambaye shi ba falam yus'al huwa ahabba an yus'ala kama yus'alu ghairu sai dinga fatan a tambaye shi kamar yadda aka tambaye su ya dinga lekowa da idansa yana so a tambaye shi wa kana aula bihi an yahmuda rabbahu id lam yus'al ya kamata ya gode Allah ubangijin shi ne da ba tambaye shi ba dan an fitar da shi daga wata musiba ne amma za ga wani ya kosa a tambaye shi har ma zai kafa lasifika yana jiran masu tambaya ko ya kafa kyamara ya saka lambar waya yana jiran masu tambaya wa idh kana ghayruhu qad kafahu ya kamata ya gode wa Allah ne da ba a tambaye shi ba aka tambaye wani sa in balagahu anna ahadan min al ulama akhta wa asaba huwa idan ya samu labarin ga wani malami yayi kuskure shi kuma yayi daidai a daidai wannan lokacin fariha sai ya dinga farin ciki bi khata'i ghairi alhamdulillah ai ma ga mu ka ji yadda suke yin kaza ba mu ne muka iya kaza wa kana hukmuhu an yasu'ahu zalika alhalin ya kamata ya ji takeici ne ya ji takeicin cewa za a canza yadda abu yake daga daidai dinsa in mata ahadun min ulama'i sarrahu mautuhu li yahtaja an-nasu ila ilmi subhanallah da wani malami na sunna wani malami mai karantawa zai mutu to sai ya fara farin ciki yana jin dadi a zuciyarsa saboda mene saboda wancan ya kauce ya bada waje yanzu a dawo wurinsa wani ma aka je na cewa to yanzu fa duk aikin da ke kan wani ya dawo kaina yanzu ni ne sabon albani ni ne magajin shi ai yanzu tunda babu malam Jafar to sai ni yana aji a ran shi yana jin daɗin mutuwar wani malami mai karantar da sunna saboda malamin yana ganin malamin ya kauce ya bashi saha fala hawla wala quwwata illa billah in su ila amma la ya'lamu anafa an ya ƙula la'a'alamu in aka tambaye shi abinda bai sani ba yana jin kunya ya ce bai sani ba hatta ya takallafa ma la ya sa'uhu fil jawabi har sai ya yi ta faɗi tashin ya nemi abin da zai faɗa a matsayin amsa sai ya san da warwarar da zai yi da dabarar da zai yi ya zama kamar ya amsa tambaya in alima anna ghayrahu anfa'ulil muslimina minhu kariha hayatuhu don ya san cewa ga wani malami wanda ya fi shi amfani a wurin mutane to yana jin kyamar a ce wannan malamin yana rayu yana jin kyamar a ce mutane sun je gun wannan malamin so da ko wanda ma za ka ga ce ku zauna a waje na komai kuke so zan koya muku bayan ga wani malamin da ya san malamin ya fi shi iya wannan abu wannan ba karamin mutumin banza bane zai walam yurshidin nasa ilaihi ba zai ce wa mutane ku tafi gun malam wani ba haka ko da karatuttuka ne ake nema aka ce da Allah muna nema a turo mana da karatukan wane sai ce a ganawa ba sai ya turo muku na shi in alima idan ya san cewa annahu qala qawlan fatubi'a alaihi wa sarat lahu bihi rutbatun inda man jahilahu in ya san cewa ya faɗi wata magana sai aka bi bayansa akai wato aka karfafe shi akan ta har yawayi gari ya samu ɗaukaka a wurin wanda ba su sani ba thumma alima annahu akhta'a sannan sai ya gano cewa magana kuskure ne anafa an yarji'a an khata'i sai ya nuna girman kai ya ki dawowa ya faɗi wata magana sai magana ta samu karbuwa a wurin mutane ana ta yaba mishi ana ganin magana ce mai kyau ta dace da son zuciyar mutane ta dace da abin da suke nema ana nan ana nan sai aka gano magana kuskure ce to ba zai taɓa yadda yadda kuskure ba ce ya dinga jidali kenan akan tabbatar da ita fayuthbita bin nasril khata'i sai ya dage wajen goyen bayan wannan kuskuren ya Allah ya tasquta rutubatuhu indal makhluqina da tsammanin shi haka shine zai hana girman shi ya fadi a gaban halittu ya tawaba'u bi ilmihi lil muluki wa abna'id dunya waɗanda yake kankan da kai a gaban su su ne sarakuna da 'yan duniya kagan shagaban sarakuna da 'yan duniya to sai ka ga bai san darajar kansa ba liyanala haddahu minhum bi ta'awilin yuqimu a tunaninsa da haka ne zai samu rabon shi na duniya a hannunsu ta hanyar wata fassara da yake ganin cewa to ai tunda Allah ya ba su ɗaukaka Allah ya ba su duniya bai kamata ana musu hasada ba ya kamata a jawo su a jiki ya kamata a nuna ana yi da su ai su ma masu taimakon addini ne har ya lalata addini a gabansu wa ya takabbaru alaman la duniya lahu min almasturi wal fuqara talakawa da ustazai da masu sauraron sa su kuma ita musu girman kai ita musu girman kai da sunan izza kaga ba ce innal ai innal izzata lillahi ko ya ma suke jan aya eh walillahi izzatu wal rasuli zaka tije wannan wannan aya a bakin a bakin ustadai yan girman kai walillahi izzatu wal rasuli wal rasulihi wal mu'minin ko ba haka ayat take nufi ba idin ga mutane girman kai da dagawa ba a iya ganin shi ba a iya samun shi a waya ba a iya ma yin magana da shi duk sanda ake so a ganshi sai in wani dan duniya ne yake neman sa su kam wannan shi yake zuwa yana shige musu musamman 'yan siyasa fa yuhrimuhum ilmuhu bi ta'wilin yuqimuhu ya hana su ilimin sa ba zai zauna koyar da su ba sai ai muna can muna fafutuka muna can muna meeting muna can muna neman abin da za a samu ne a ga cewa an gyara addini amma kuma kanshi yake so ya gyara Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi fada akan irin wannan cewa kada ya dauke idan sa daga talakawa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi eh yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhu wala ta'du aynaka anhu Allah ya ce karka dauke idan ka daga barin su wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina abubakar ko sayyidina usman ne cewa in ka tabbatar ka fusa ta waɗannan talakawan to ka san Allah fa yana fushi da kai to amma su ba ruwan su kuma da sunan malanta ya'uddu nafsahu fil ulama'i yana lissafa kanshi cikin malamai da kanshi yake saba kanshi malami da kanshi yake saba kanshi sheik ko allama ko alaramma ko gwani din zai wuce sunan shi ko zai faɗa ko an yi waya da shi sai ya ce ni ne shakwa ne kuni ne Allah da kanshi yake kirga kanshi a cikin malamai wa amaluhu a amalus sufaha'i ayyukansa kuma kalla irin na wawaye irin na marasa tunani na marasa hangen nesa na wanda ba su san ciwon kansu gama garin mutane ma waɗanda suke da gogewa a rayuwa ko suke da hankali ko suke da gama garin tunani duk sun gane cewa wannan babu alheri a cikin harkarsa qad fatanahu hubbud dunya san duniya ya zama jarabawa gare shi wasana da san a yaba mishi washaraf da san a ce shi babban mutum ne wal manzila da neman girma inda ahli duniya duk waɗannan su zama fitina gare shi yatajammalu bil ilmi kama yatajammalu bil hulla ya dauki ilimi wani abun kwalliya ya dauki ilimi wata sutura ta kwalliya kamar yadda ake kwalliya da kaya sutura asin da asin بالحلة الحسناء للدنيا ولا يتجمل علمه بالعمل به ولا يجمل علمه بالعمل به بايا بايا yin kawanya da da ilimin sa ta wajen aiki kulliyar ilimi shine aiki da shi amma shi kulliyar ilimi a gunsa shine kamar da ake saka sutura qala muhammad ibn husayn malan al-azuri yace man tadabbara hadhihi al-khisala fa arifa anna fihi ba'da ma zakarna ya ku ustazai ya ku daliban ilimi ya ku malamai ya ku shehunai da alramomi ya ce ya ku waɗanda nake magana da ku ɗaya daga cikinku idan ya tsaya a hankali yawa kan shi karatun tanasu aga bai kama sunan kowa ba bai faɗi irin mutumin ko ƙungiyar kowa ba ya dai faɗi siffofin kuma kana iya samun wane da siffa kaza wane da ƙwaya ɗaya wane da biyu wane da guda takwas ya ce to idan ka tsaya ka kalli cewa kana da wani ba'ali na waɗannan munanan siffofi da aka faɗa wajaba alaihi an yastahi min Allah abin da yake wajibi akan ka ji kunya Allah kai nadama wa an yasra'a arruju'a ila alhaq kai marmaza ka dawo kan gaskiya karka ce zagin ka aiki karka ce ana neman girman ka ne karka ce ana maka hasada karka ce an ga Allah ya maka daukaka ne ana jin haushi duka ka dauka da wannan ka yi tunani ka ce eh tsakani da Allah hali kaza da aka faɗa alhamdulillah bani da shi hali kaza da aka faɗa bani da shi amma hali kaza ina da shi 50% hali kaza ina da shi 100% sai ka zauna kai kai kadai ka tuba ka ka gyara idan ka gyara ka tsira a wurin Allah yace wasu azkuru min ba'd min al-athari ba'da ma zakartu li yata'addaba bihi al-alimu insha Allah yace bari na ambaci wasu maganganu daga magabata hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai don su zama abin wato ladabtawa gare mu mu gabaki daya fa amma qauluna yatajammalu bil ilmi wala yatajam wala yujammilu al ilma wala yujammilu al ilma bi amalihi ce wanda nayi yana yana kwalliya da ilimi amma baya kwalliya da aiki da ilimi haddathana abubakarin qala haddathana muhammad ibn yahya ibn muhammad ibn sa'id qala haddathana al husayn ibn al hasan al marwazi qala haddathana ibn mubarak أنبأنا حزير ابن عثمان عن حبيب بن عبيد قال مالن حبيب بن عبيد يتي تعلموا العلم كدنغا koyon ilimi wa aqaluhu ku tsaya ku fahince shi wantafi'u bihi ku tsaya ku yi ku ci amfanin sa wajen aiki wala tuallimuhu wala ta'allamuhu kar ku koyi ilimi litajmulu bihi dan ku dinga kwalliya da shi fa innahu yushaku in tala bikal umru idan lokaci ya maka tsayi zaka ga an ta tajammala bil ilmi kama ya tajammala rajul bi thawbi zaka mutane suna kwalliya da ilimin su kamar yadda mutum yake kwalliya da stressa ai mutum yakan sa sutura ne don ya ji daɗi a jikinsa don a ga cewa eh alhamdulillah ya fito cikin karamarsa za ka sha waye gari mutum abin da yake so kawai ilimi shi dai ya mora shi dai a gane yana da shi shi dai a girmama shi saboda iliminsa wannan cikin azur na ibn mubarak wa akhbarana abubakar qala hadathana abubakar ibn abubakar abdullah ibn muhammad ibn abdul hamid al-wasiti qala hadathana zuhair ibn muhammad anba'ana ali ibn qadim قال حدثنا سفيان الليث قال قال طاووس طاووس ابن ابي كيسان yana cewa ma ta'allamtu ma ta'allamta fata'allam li nafsik duk abinda zaka koya asali ka koye shi dan amfanin kanka kamar da muka sha fadin wannan magana bai daga cikin manufofin ilimi na asali mutum kawai yabo ya ce wai ni ina so na koyi ilimi ne dan nayi da'awa kamar da mutane suke yawan fada ina so ne da'awa irin ta albani ina so na zama kamar Sheikh Jafar ina so na zama kamar Sheikh Giro Argungu ina so na zama ni ne next Abubakar Gumi ba a koyin ilimi don wannan manufar ana koyin ilimi ne ce ina so na koyi ilimi ne don na fahimci addini ne aiki da shi na tsira shine asali na fahimci addinin Allah na aiki da ilimi na na tsira ranar alkiyama to idan Allah ya so baya ga wannan to sai ya jarabce ka da wani abu sama da haka sauce ka da malanta da shugabanci da limanci da karantarwa to wannan wata jarabawa ce wadda abin a tausaya maka ne abin ka tausaya wa kanka ba abin alfahari bane saboda ka bai kamata tun asali ka neme ta ba bai kamata tun asali ka neme ta ba saboda ka yace ma ta'allamta fa ta'allam li nafsika ka koye shi dan kanka fa innal amanata was sidqa kad zahaba minan nas domin amana da gaskiya sun riga sun rabu da mutane قال محمد بن الحسين وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه mun ce yana kokarin yaga cewa shi ma a dinga tambayar sa duk sanda za a kawo tambaya yafi so a tambaye shi in ba tambaye shi ba yana ganin shi ba a girmama shi ba me yasa ba a mai fatawa haka shi ma wani ma sai ya kirkiro tambayoyi ya dinga amsawa to yace amma bari mu gaya maka su malaman farko waɗanda suke gudun fatawa inda suka san cewa akwai wani dan uwansu malami sa'ansu ko na sama da su wanda zai wadatar da su daga zama masu fata wannan. Fa'adda sana Ja'afar bin Muhammadin Sandali, kala da sana Hassan bin Muhammadin Za'afrani, kala da sana Shababa ibn Siwar, kala da sana Shu'uba an Ata ibn Sa'ibi, an Abdurrahman ibn Abi Laila kala. Mala Abdurrahman ɗan Abu Laila tabi yake cewa, Adraktu ishirina wa mi'atan min ashabin Nabi sallallahu Alaihi wasallam. Na riski wato sahabbai mutum ɗari da ashirin min al'ansari, idan su ila ahaduhum an shai'i a habba an yakfihi an yakfiyahu sahiba, sahibu, duk sanda aka tambayi waninsu a cikin akan wata magana za ka ga ya fi so a ce wane ya faɗa shi ya haƙura. Wa akhbaran abubakarin, kala da sana ja'afarun aidan, kala da sana Muhammad bin Musanna, kala samitu Bishir bin al-Harith ya kulu, samitu al-Mu'afa ibn Imrana, yadhkuru an Sufiyana, ce na ji mu'afa ibn Usman wanda yake ibn Imran wanda yake mishtaki da yaqutatul ulama yana cewa daga Sufyan Sauri cewa qala adraktu an-nasa mimman adraktu min al-ulama'i wal fuqaha'i wa hum yataradduna al-masail na riski wato masu mutane da na riska cikin malamai da malaman fiqhu na riske su suna ainihin wato wurga wa junansu tambayoyi idan aka zo aka tambaya wani sai ce a tafi gun wani aka tambaya wani tafi gun wani kamar yadda yanzu muke yi da harka harkar addini ta kuɗi ta shafi kuɗi duk sanda aka ce a yi sadaka kowa sai daga kalla a wane ne ya kamata wane ne ya kamata kowa na rowar nashi kuɗin ko to da haka kowa yake rowar ya sa baki a cikin fatawa saboda haɗarinta kamar yadda kowa yake rowar yanzu ya sa kuɗin shi a cikin addini saboda tsoron kasa ƙari haka malaman da su suna suna duk suna ga tace a tambayuwa ne sai in an rasa yadda za a yi zai ba mu labarin wata hadisa irin wannan ga ta inda yace akhbarana Abu Bakr qala dasana Abu al-Abbas Ahmad ibn Salih al-Ashnani qala dasana al-Husayn ibn al-Aswad al-Ajli qala dasana Yahya ibn Adam haddathana Hammad ibn Shu'aib an al-Hajjaj an umair ibn sa'id qala sa'altu alqamata an mas'alatin fa qala i'tu abida na tambaye alqama akan wata mas'ala sai ce ka ji gun abidatu as-salmani fas'alhu kaje ka tambaye shi abokin karatun sa ne fa ataitu abidata fa qala i'ti alqama naje gun abida yace aka koma dai wurin alqama fa qultu alqamatu arsalani ilayka sai nace alga ta malam to ai shi alqaman ne yace in zo wajenka qala sai ce i'ti masruqan to ka tafi gun masruq fas'alhu fa ataitu masruqan sai tafi gun masruq ibn al-ajda fas'altuhu fa qala nace masruq kaji kaji kaji tambayata sai ya ce iti alqamata fasalhu dukkanin ɗaliban ibnu mas'udin ne ko sai ce kai ka koma gun alqama ka je ka tambaye shi fa qultu alqamatu arsalani ila abida ai alqama na fara tambaya ya aika ni gun abida wa abidatu arsalani ilaika abida kuma yace in je gunka fa qala sai ce fa ati abdurrahman ibn abi layla to tafi gun mala abdurrahman ibn abi layla tunda waɗancan sun riga sun sun kyamaci abin فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه نجي نتنبي مال عبد الرحمن شي ما يكي أما تنبي ثم رجعت إلى ألقما فأخبرته نسي ألقات مالا كجمو جنغم kaci ba za ka amsa ba in je gun wane wane ya ce ba zai amsa ba in je gun wane wane ya ce ba zai amsa ba in je gun wane shi kuma na je ya ma ji haushi na qala sai alqama yace kana yuqalu ai malamai suna cewa ajra'ul qaumi alal futya adnahum ilman wanda kaga yafi kowa gangancin amsa fatawa to shine wanda yafi kowa karancin ilimi yanzu aka ga a Facebook wani kawai sai ya zo saboda rashin sanin mutuncin ilimi kawai sai ya ce malamai muna tambaya ne kawai ya saka a Facebook wani ma har ya tagin din wasu wanda yake wa kallon malamai waɗanda ake kallon ake wa kallon malaman idan a cikin su masu hankali za ga za su za su yi kamar ba su gani ba amma sai kaga wani wawa a cikin comment section irin masu sa a salafi a salafi din nan ko abuwa nan sai kawai ya fara bada amsa to wannan shine adnahum ilman shi fi kuwa karancin ilimi wanda ba da shi ake ba bai cancanta ba kawai saboda ya ga abu a buɗe kawai sai zai fara amsa wani ma har ya je ya bidiyo ya yi live yanzu nan zai hau kan live a tiktok ko a facebook ko a twitter to duk waɗannan malam suna nuna wa jama'a kansu ne cewa ga su tamfi a jikinsu na ana ajhalun nasi ni na fi kowa jahilci wanda da an yi tambaya jikin shi na rawa ya kusa ya bada amsa Allah ya kyauta kala akhbarana Abu Bakarin kala haddathana Ja'far ibn Muhammad al-Sandari kala anbana Muhammad ibn al-Musanna kala sami'tu Bishran kala Bishr yace kala Sufyan man ahabba an yus'ala falaysa bi ahlin an yus'ala duk wanda kaga yana so a dinga mai tambaya a dinga mai fatawa to bai cancanta a mai fatawa bane shi sai yake haka duk wanda ya cancanta bai so a yi mai ya san hadarin da ke ciki قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يتي إبراهيم النخعي يتي والله يا أبا حمزة لقد تكلمت يتي نارن سي مكر الله wannan tsoma bakin da nake yi a cikin harkar ilimi tsautsayi ne yace walau ajidu buddan ma takallamtu da ina da yadda zan yi na tsira daga wannan karantawa ya ce wallahi da ban yi ba sai da zan muni dole idan muni larura wa inna zamanan akunu fihi faqiha ahlil kufati la zamanu su'in yace yanzu ni Ibrahimu na wai ni ne ake wa kallon malami yace a'udhu billahi zamani ya lalace wannan matuƙa ne wurin tawalu jama'a domin dole dole dole malamin shi sa mu haiki wannan magana yace wai ni Ibrahimu na wai ne ake wa kallon malami yanzu a kufa kowace magana a ce a jigun ibrahim ya ce an shiga uku zamani ya lalace Allah ya gafarta mai ya kara mai rahama ina ma da ya ga wannan zamanin wanda lissafi ma ya ƙure na yawan shaka-shakai da daktoci da ustazai da salafi da asalafi asalafi da abuwa na abuwa ne kowa yana takama ilimi kowa ya kafa tebur a masallacinsa wani ma a ɗakin matashi ke kafa ko a ɗakin zauren a ɗakin irin ɗakin zauren na gidansu babu kowa daga shi sai halinsa da ƙarfin tsiya dole ake so sai an yi malanta musamman wannan zamanin da kyamara ta yi sauki jiya nan nake kallon magana wani malamin mu dakta abubakar birnin kudu allah ya saka mai da alkhairi wanda na ɗaya na faɗa wannan magana ne ma cewa wallahi wannan life ɗin da ake ina haƙura a yi ne kawai don ya zama zamani amma da bai kamata ana yin shi ba karatu wanda yake son ji ya zo ya ji a inda ake wanda baya so shi kenan babu dole a ciki don me za a ce kowane karatu sai an yada shi duk duniya ta ji shi wannan shi ya rage mutunci da daraja ilimin saboda mutum yana zaune a ɗakinsa ko yana tafiya a cikin motarsa ko yana bibiyar wani malami za ka bai san mutuncin ilimi ba baya da za a yi sanin darajar ilimi a wurinsa ya yi ɗaya da na wanda ya shekara shida yana koyan muktasarul khalil a gaban malami kullum da an yi sallah asuba ya hau keke daga nan tudun wada ko gelle su ya tafi cikin garin zaria ya je a biya mashi layi uku kuma layi uku nan sai ya bi layi sai wajen azhar za a biya mai ita wallahi da haka mun koyi karatun littafin da haka mun koyi shi wallahi muna tun muna je istiri misali muke zuwa muna koyon karatun muksarul khalil har muka gama jama'atu wallahi ba mu soke shi ba ni dai a kitabun nikahi na tsaya ma a gun wannan malamin saboda layi uku za a biya maka a ce tashi sai da ka koma gefe kai shuru kana jin duk wanda za a biya ma sauran za a yi risala za a yi muktasar za a yi askari za a yi abin nan alburda duk littafin da ake a zaure za a yi su ba za a tashi ba sai an yi azhar dole ka ga daraja abin dole ka san mutuncin sa me yasa kaga mutumin da misali kawai ganin mata yayi bai san wahalar sadakinta bai yi kayan daki ba kayan akwati da ake cewa bai san dauko amarya ba da sauransu baban shi ne kawai dai tare mai wannan aka ce an mai aure me yasa zaka ga ta mai laifi sati ce wallahi sai in saki ki baban da ya ce za ka ci za ka ci gidanku wallahi ka san wahalar da aka yi a kanta baba ubanka da gani ya kashe miliyan biyar misali ya maka aure gaba ka ce wallahi sai in sake ki saboda kawai ka zo ka tara shayinka ya yi sanyi saboda baka san daraja abin ba amma an kasancewa wahala kai da gaske kai ka auro ta dole ko ta maka wani abin dole kai haƙuri sau za ka yi asara kuɗin kan ka sake ta to haka ilimi yake ilimi wani wani commodity ne mai daraja amma a wannan zamanin mun sani da darajarsa wala da naji malamin birnin kudu yana wannan maganganun sai na ƙara gasgata yace me yasa za a dinga a ce kowane karatu sai an yi live akwai karatun da idan misali a ce hudubar juma'a ce dama ta kowa da kowa ne ko karatu ne na am qur'ani ne ake karantawa ko karatu ne na tauhidi kowa ana so labarin abin nan abin nan tauhidi da shirka da da tsuntar shirka kai gare shi to wannan babu laifi amma za a koyi da wani abu na khawas to asali iya khawas din ne ya kamata a koya musu domin za a cikin university ko kai ɗalibi ne kana aji ɗaya ba wanda zai baka halascin ka shiga ajin yan aji hudu ka ji irin karatun da ake a department ɗinku ba za a ce ka jira lokacin ka yi ko kuma don kana aji hudu ka ce to bari fara shiga ajin yan masters tun da nima na kusa zuwa kowa da lokacin shi amma irin yadda mutane suke tallan ilimi a titi kamar yadda zuhari yake cewa ne menene wanda ya je yakun hamduhu zamman alaihi wa yamdani ko waman yaf'alul ma'rufa fi ghairi ahli yakun hamduhu zamman alaihi wa yamdani wanda yake zuwa ya aikata abin arziki a cikin mutanen da ba na arziki ba to me yakun ayaba mishi sai kaga ana zage shi to da kaza ga malami yabo yana karatu karatu ne nagarta ne inganci amma saboda an sake shi akan wannan social media din kana zuwa comment sai ga wani sakare kawai yazo yayi zagi ya yi tsinuwa ya yi rashin kunya ya karyata Allah wanda wallahi wani bai isa ya je inda malamin nan yake ba har ya gama rayuwar shi ba zai gama da malamin nan sai dai kai wani ba zai ji labarin malamin ba in dai a rayuwa ce wannan ta al'ada a rayuwa ta al'ada bai isa ya zo inda malamin yake ba amma saboda ya gan shi live akan facebook ya samu halin zagin shi kuma shikenan wawaye irin shi ta biye mushi ai ta dariya ko kuma a dinga wannan yanke-yanken karatu da ake ana mai da abu zolaya duk wannan wulakanta addinin Allah ne jama'a to in daddawa in bera da sata bahaushe ce daddawa ma da wari to kamar da mawaki yake cewa walau anna ahlal ilmi sanu husanahu da malamai sun alkinta ilimin su to da shi ma ilimin ya alkinta su shine irin wannan magana mutun ya zama burinsa kawai shi ma wai a ce ya shiga cikin malanta ana tambayarsa kaji shine wannan babban malami da tije yake cewa yanzu ni za a cewa malami duk wani malamin da ya kai malami wallahi haka yake faɗa wa kansa bai cewa shi malami ne tun da ce a shekul albani muhammad nasir zai wanda ana ganin a zamanin nan bai malamin hadisi kamar shi ya taɓa yin sallah ya je asibiti a jidda sai ya sallah asubahi a wani masallaci ba su san zai zo ba kawai aka gan shi a sahu sai aka samu irin waɗannan masu karambanin kawai ne ɗauki lasifika shi alhamdulillahi mun yi babban kamu yanzu haka muna tare da babban malamin hadisin duniya shine a shek fulan fulan fulan don haka zai ɗan ba mu kalma ya mana nasiha a karamar kallah bismillah mal albani da yan shi lasifika nan kawai sai ya fara yi mutum addu'a ce to ubangiji Allah ya yafe maka azarbabin da kai da zangayin da kai Allah ya gafarta maka yace Allah ni ma ya gafarta mini Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunun kai fushi musu da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka yaje masallaci kaza kai tafi A Sheikh Muhammad Salih Usaimin Usaimin ya zo wani wuri zai yi muhadara aka ce sai an bada citation sai ya tsaya an yi bayani an ce shi ne wane mutumin gari kaza an haife shi a gari kaza ya da tsakulari lokaci kaza ya yi kaza ya kaza cewa Allah inda sai an yi wannan to sai dai ba za a yi muhadarar nan ba mai muhadarar mai magana ya fara ya ce yakfi ya ce a ya shekhana annas ma ya arifuna ya ce ya ce alaika an tattafi ya mushi wani larabci tukun ya ce lalle kai shuru in ba haka ba an fasa muhadar dole haka saka gwada tunda suna son yi musu muhadara so haka haka haka malamai suke jama'a haka malamai suke Abubakar Gumi baka taba gane wato sunan shi yasa Sheikh ba haka yake sunan shi kullun gaya Abubakar Mahmudu Gumi duk inda kaga sunan shi haka lafi amma sai ga dan tatsitsi dan shekara 23 ko da biyar yana cewa wai shi Sheikh ne ko babban malami ne ko kuma yana ganin wai duk garin nan babu malami kamar shi duk Sokoto ko duk Zaria ko duk Katsina yana cewa an an isa a fito in an isa a fito sai ka ce filin dambe ya zama filin filin kokowa ke nayi shi na yake tsaya ana ana nuna kwanji ana cewa a fito to kai ka da hankali da kaji ana cewa ka sai ka kauce kar kai da ka fito din Allah ya kyauta wa amma man kana idza su'ila anil amri sa'ala hal kana yace kuma akwai wasu malamai da muke muka ambata cewa idan aka tambaye su game da wata mas'ala kafin ya bada amsa sai ya ce wannan abun ya faru ne da gaske fa in kila kana in aka ce abin ya faru aftafihi sai ba da fatawa wa in kila in aka ce lam yakun ai ba ayi abin ba lam yuftifi to ba zai bada ba zai bada fatawa ba kullu zalika ishfaqan min al-futiya dan tsoran fatawa ba ruwan su da irin tambayoyin da ake kirkirowa idan ce mutum ne wai wai wai wai wai ya je wani gari yana so wai yayi fasikanci sai ya aika a samu mishi kilaki sai da aka samu mishi kilakin sai sai da gari ya waye sai ga ashe mata shi to yanzu wai zina suka yi aure sai a ce to kai da kai faru ko da babaka ko da kanwaka wannan abu sai amalan tambaya ce to kamar sai ya faru irin wannan tambayoyin da ba su da wani ma'ana alaga ta malam mutum ne ya mutu ya ban mace da ciki to kuma shikenan ana jira in ta haihu shine ta kaba kawai sai ta yi bari washe gari to ta gama ta kaba ko bata gama ba shi a ina ne aka yi haka sai alaga ta malam tambaya ce to kamar sai an yi babu bukatar sai ka nemi irin wannan amsoshin ko kuma abin malam sai ta ce algawa ta malam ana da tambaya ne mace ce ita da mijinta suna ta rikici suna cikin rikici sai ya ce mata sakin min hannuna sakin min hannuna in baki saki hannuna ba kaza kaza sai ta ce daga baya wai ya sake ta ne to malam mai hukunci a ina ya faru ce a malam ai a makwabtan mu ne to ina ruwanki ko kuma ya ce kaji mutum ya ce wai ai muna musu ne muna musu ne aka ce a kira malami ya tambaye shi saboda malami ya zama mutum banza ba ku dake shi daraja ba su da wani musan addini sai kawai musu ya kace mai a majalisar su ko a kasuwar su ko a dabar su kawai sai a laluba wani malami ne yake kusa ko kuma su dinga tambayan malami daya biyu uku a dinga sa malama a hansuri a jime za su ce sai mun buga malam Muktar Yola ga abin da ya ce mun buga malam rijiyar lemo ga abin da ya ce mun buga malam daga abdullahab ga abin da ya ce mun buga malam wani ga abin da ya ce wannan duka ba harkar ilimi ba ce wannan harka ce ta rashin sanin daraja ilimi kamar inda ka san wato ana neman farashi na za a samu mafi sauki to zai ba mu labarin irin waɗannan malaman da suka yi tankiya akan irin wannan abu qala akhbarana abubakarin qala haddathana abu shu'aib abdullah ibn al-hasan al-harrani qala haddathana daud ibn amr قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت قال كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع خارجة يا كسنتي yana cewa Zaid din Kharis bin Zaid bin Thabit jikan sahabi ne dan gidan sahabi Zaid bin Thabit yana cewa idan aka idan aka tambaye shi mas'ala sai ya ce ta faru ne fa in qalu lahu lam yaqa in suka ce bai faru sai ya ce lam yukhbirhum ba zai bada amsa ba wa in qalu qad waqa akhbarahum sai bada amsa haka imam malik shi ma yake قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو حدثنا أبو بكر عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول الله لنزل هذا تسكانك دا الله wannan abin ya faru ne kuma aka tambaye shi mas'ala fa in kala wallahi laqad nazala tsakanina da Allah abin ya faru laqad nazala hada aftahu sai bada amsa wa illam yahlif tarakahu idan baka rantse da Allah cewa abin ya faru ba zai baka amsa ba sai ya ce tsakaninka da Allah baka iya rantsewa wannan mas'alar ta faru in yace eh na rantse da Allah ta faru sai bada amsa in yace to alga ta malam a dai duba to ba zai bada amsa ba yana cikin kitabul ilm na Zuhair ibn Harbin da kuma littafin khatibul bagdadi abin jami'ul akhlaqir rawi da al-fiqh wal mutafaqqih qala akhbarana abu bakr qala hadathana abdul hamid al-wasiti aidan qala hadathana zuhair qala hadathana shurayh ibn nu'man qala hadathana abu awana an firas an amir an masruq qala kuntu amshi ma ubay ibn ka'b fa qala lahu rajulun ya amma kaza wa kaza ma tafiya da malam ubay dan ka'ab radiyallahu anhu sai wani mutum ya ce mishi ya ya ya ya amma wato baffa kenan dan uwan uba girmamawa ce me yayi hukuncin kaza da kaza da kaza fa qala lahu sai yace yabna akhi akana hadha ce ya kai dan gidan dan uwana shin wannan abin da kake faɗi ya faru qala la yace bai faru ba qala fa'afuna hatta yakuna ce to ka tausaya mana ka kyale mu har sai ya faru قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير أنبأنا منصور بن سكير, بن سكير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني أتنبي طاووس game da wata magana sai ya harare ni faqala wa qala yace akana hadha ya bata da ya mutu fuska yace wannan tambayar da kake ta faru ne qultu na'am yace nace eh algafta mala qala allahi zaka rantse da Allah qultu allahi yace eh zan rantse da Allah qala إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال yace malaman mu suna bamu labari daga Mu'adh dan Jabal cewa yana cewa ayyuhan nasu la taj'alu la ta'jilu bil bala'i la tu'ajjilu bil bala'i ya ku mutane ku daina gaggauto da bala'i qabla nuzulihi kafin saukarsa fa yadhhabu bikum hahuna wa hahuna sai sa ku cikin bala'in ya rikirkita ku aka ga ku kisa wannan mutumin da yake tambaya akan li'ani akan ya kama matarsa da da kwarto annabi ya kyamata tambayar saboda irin wannan abin fa innakum idza lam tu'ajjilu bil bala'i qabla nuzulihi lan yanfakka al muslimuna an yakuna fihim man idza su'ila saddad idan yace idan ba kwa ba kwa ba kwa gaggauto da bala'i kar ku damu a cikin musulmai ba za a gushe ba ana samun mutumin da idan wata mas'ala ta faru zai toshe musulmi kafa wannan tambayar saddada aw wuthika ko kuma Allah zai bashi gamdakatar ya bada amsa kar ku ce bari ku tanaji amsar kafin bala'in kafin tambayar ta zo a'a ku bari har sai abin ya faru idan ya faru a lokacin da zai faru Allah ba zai hana musulmi samun malamin da zai ba su amsa ba a taɓa yin wata tambaya a duniyar musulunci za a ce an karaɗe duniya kakab an rasa mai amsa ta ba a taɓa ba yau sai dai in kai ne baka san za a samu malamin da zai amsa ba mazabin hanafiya su ne suke da irin wannan ɗabi'ar ta duk inda tambaya take za su ƙirƙiro ta su ƙirƙiro mata amsa amma malamai da dama sun kyamaci irin wannan ɗabi'a malam ya ci gaba da cewa wa qala muhammad ibn al-husayn shi malam ajuri kenan wa amma ma zakarna min al-aghlutati min al-aghlutati wa ta'qid al-masail mimma yanbaghi lil alimi an yatan an yunazziha nafsahu anil bahthi anha mimma lam yakun amma abinda muka muka faɗa na al-ughlutat wato irin waɗannan siddabarin tambayoyi din wata aqidil masail da kullu mas'aloli kullu tambayoyi waɗanda suke iftiradiyya mimma yanbaghi lil alimi an yunziha nafsahu anil bahthi anha anha abinda muka ce ya ya zama wajibi ga malami ya tsarkake kansa ya guji wato kutsawa cikin irin wannan binciken mimma lam yakun matuka abin bai faru ba wala Allah hala takunu abadan kuma hala har abada wannan mas'ala ba ta taɓa faruwa ala ardil waqi' ba fa yashghiru nufusahum bin nadhari wal jadali wal mira'i fiha kar malamai su je su shagaltar da kansu da da jidali da bincike akan abu za zaka je ka halaka ne kawai yanzu al misali wani yamin tambayar nan wai tunda wai tunda sayyidina abakar sun ce fatima ba ta da gado ba su ba ta gado ba annabi ba a gadon shi annabawa ba a gadon su to me yasa su ƴaƴansu Aisha da Hafsa da sauran mata Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a gado me yasa ba a ce su fice daga dakunan gidan Annabi su kuma gidajen iyayensu ba me yasa kuma da da sayyidina Umar ya rasu sai da ya nemi izini a gun a gun Aisha cewa a rufe shi a a ɗakin ta wannan yana cewa to ta mallaka ta mallaki wurin kenan da haka ake neman izinin ta ka duba ka ji wannan tambayar fa yanzu wannan amfani me zai maka sai zama shi ni ban taba karanta wannan abu ba kuma ban taba sanin wani malami ya faɗa ba kuma wallahi ban da niyyar ma in bincika so na san wannan iya shege ne kawai ina ruwanka da wannan rikicin in ma rikici ne kai ne kawai yanzu ka suranta shi a matsayin rikici kai ne kawai ka suranta shi a cikin kwakwalwar ka wata da da take da da da matsa-matsai kuma kana so ka zo ka yayata shi a cikin mutane to zaka ji irin wannan da yawa a gun mutane jama'a wallahi kullum muna ji dan dai kawai ba daidai bane ka zo kai ta bada labari tunda karatu aka zo na yi amma babu laifi a buga misali ɗaya biyu da mutane su ankara kuma na san masu jina ma'anan su ma suna samun irin wannan matsalolin duka ƴan uwa ɗaliban ilimi hatta ya shigilu biha amma huwa aula bihi har sai su shagaltu da wannan abin su bar abin da yake shine mafi muhimmanci sai su shagaltu da wannan abin su bar abin da yake shine mafi muhimmanci na sanin addini wa yughalitu ba'dhum ba'da wannan ya kuskurantar da wannan wannan ya kuskurantar da wannan wa yatlubu ba'dhum zalala ba'adin kowa yana neman zaniyar ɗayan ina ne wane ya kuskuren li'irabi ina ne ya kuskuren marji'i ina ne ya faɗo ta magana wadda ba haka take ba ina ya danganta wa na magana da ba tashi ba a bar asalin mas'ala ai ta jayayya wa yas'alu ba'dhum ba'dan su danga tun kudowa da junan su tambayoyi ai ta musu ai ta jayayya hadha kulluhu makruhun manhiyun anhu wannan duka abin kyama ne abin hani ne daga cikin irin abin da ya yaɗu yanzu a cikin matasanmu da ustazanmu sai mutum zai ɗauko ta mas'ala ta rikici sai ya zo ya ce dama ya riga ya ba da sanarwa zai yi live program a kanta ya zo ai ta karatu ai ta zage-zage ai ta cin mutunci ai ta zantuttuka ai ta habaici bayan ya gama kuma sai a buɗe layin waya shikenan abokan hamayyan shi da masoyan shi da 'yan na'u sai ai ta bugo waya ai ta rikici awa uku hudu biyar waɗannan turawa suna ta kwasan kuɗin da ta suna suna cika aljihunsu ko kuma kuna nan kun ɓata wa kanku lokaci kai baka je kayi muraja a haddaka ba kai baka je kayi fira da matarka ba kai baka je kayi bacci ba kuma ba za ba a tashi babu wanda zai canza matsayinsa kafin a yi tattaunawa babu wanda zai ce to yanzu na gane kuskure ne magana kaza da na faɗa ko ya gane ba zai iya itirafi da wannan ba ko ya gane shaidan ba zai bashi ba sai dai nemi yadda za a iya kara kuskuren shi ko da yaya ne sannan kuma a je a ci gaba da yayyankawa ana ta yadawa ana ta badala ana ta habaici ana cewa an kurawa ne shi ma yana cewa ya kurawa ne gobe ma a dawo jibi ma a dawo jama'a wani irin wani irin dabi'a ce wannan duk wanda kaga yana yin wannan abin jama'a kar ka dauka yana cikin malamai ka taba ganin wani malami na Allah na arziki yana yin wannan abu sai dai masu ƙananan shekaru masu ƙananan ilimi masu neman a san su muna daga cikin ɗabi'a ɗan adam wanda Allah ya ɗaukaka aka san shi kullum ɓoye kan shi bai so a gane shi man yaje waje wanda kuma ba a riga an san shi ba shi kuma kullum so yake za a san shi ya tarmai da za a san shi in ka lura hatta yan fim ɗin aka su celebrities yan fim duk wanda ya shahara ya zama mashahuri to bai so mutane su gan shi ya je wani waje yana neman privacy wanda kuma ba a riga aka san shi ba kullum me yake nema ya za a yi a san shi popularity yake nema wannan ya zama cuta da ɗan adam a wannan zamani yake fama da ita neman cheap popularity Allah ya kyauta yace wannan abin hanawa ne la yaudu ala man arada hadha manfa'atin la la yaudu ala man arada hadha manfa'atun fi dini ah ah ah zai zai karanta manfa'atin shi ma ko wannan wannan abin da mutane suke ba zai dawo mishi da wani alheri a addininsa ba ta hanyar musu da jayayya da ƙulla majalisin jidali da neman kwarakwaran juna babu alherin zai kawo maka walaysa hadha tariqu man taqaddama min as-salaf salih jama'a kun ji kuma masu cewa su salafiyya ne amma wannan shi tafarkin su to san cewa wannan ba tafarkin magabata na kwarai bane ma kana yatlubu ba'dhum ghalata ba'd magabata na kwarai ba su kasance suna neman kurakuran junansu yadda mu muke neman kurakuran juna ba wala muraduhum an yukhti'a ba'dhu an yukhti'a ba'dhum ba'd ba kuma manufarsu bane su kuskurantar da junansu har sai a ce to ai in dai kana so a ci gaba ta tattaunawa nan sai ka yadda cewa wuri kaza kuskure ne ka faɗa kowa ya shi kuma ya ki faɗi ayi ayi ba zai faɗa ba shi dan ba zai bar sa ba duka shikenan daga nan kuma sai a sake daukan wani dabasha a sake yin wani lungu ai tai balkanu ulamaa uqala su malaman farko salafus salih suna da ilimi kuma suna da hankali ko kuma yanzu ko dai babu hankali sai ilimi ko babu ilimin sai hankali wani babu ilimi amma yana da hankali yana da baki da surutu wani kuma ga ilimin amma babu hankalin saboda kowa sai ga kuskure yake yatakallamuna fil ilmi munasahatan suna magana ne akan ilimi don gyara munasahatan addinin nasiha lillahi wa rasulihi wa lil muslimina wa li ammatihim to shine munasahatan kad nafa'ahumullahu bil ilmi saboda haka kaga Allah ya amfanar da su da ilimi Allah ka samu adalcin su قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال saddan abu wa kasa ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman rajulun su'ila an amrin lam yuharram fa hurrima min ajali mas'alati yana daga cikin wanda yafi kowa laifi a cikin musulmi wanda yaje ya tambaya akan wani abin da ba a haramta ba a sanadiyar tambayar shi aka haramta wannan abu wanda garin girin gidishin shi da surutun sa ya jawo aka haramta wa musulmai wani abin da suke yi halasta wannan ya yi laifi sosai a cikin musulmi wani hadisi ya cikin bukhari da musulmi kaga tsortawa ne daga yawan tambayoyi kenan qala akhbarana abubakar qala hadathana ahmad ibn al-husayn ibn abd al-jabbar al-sufi abu abdullah qala hadathana abu talib ibn abd al-jabbar ibn asim qala hadathana ubaydullah ibn amr an abd al-malik ibn umayr an warrad مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال wa kasratu su'al nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya haramta ya hana yawan an ce kace surutu shiga sharba shanu yaya ta jita jita fadi nan fadi can ka je ka ce kaza ka je ka ce kaza anan wa kasratu su'al da yawan tambaye tambaye ka zama tambaya disu wannan mana cikin bukhari da muslim قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد السندري حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضري يعني الدمشقي قال حدثنا يزيد بن ربيعة وانا يزيد بن ربيعة متروكي قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاؤهم فقهاء فقهاءهم بأضل المسائل أولئك شرار أمتي النبي صلى الله عليه وسلم أكتشي وياتي وي زائي وسمتاني أتكين الأمة السابقة wanda za su dinga ƙoƙarin ƙure malamai da matsaloli masu sarƙaƙiya a dinga yin tambaya don kawai malamin ya kasa faɗa a ce an ƙure shi ya kasa ba da amsa a ce an ƙure shi annabi aka ce ya ce waɗannan su ne suna daga cikin ashararan bayi a cikin al'ummata to hadisin ta fuskar isnadi mai rauni ne kwarai da gaske al-imamu tabarani ya ruwaito shi da ibnu batta a cikin ibana da kuma abubakar al-khatib bagadadi a cikin al-faqih wal mutafaqqih amma wancan mutum mai suna Yazid ibn Rabi'a maturuki ne kamar yadda muka faɗa saboda haka Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta masa da shi da sauran malamai ya kawo shi a cikin Abba'ifa haka nan kafin shi wato al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo shi a cikin Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin yayi magana akan shi amma yayi sharhin shi shi da yake cewa inna ma yas'alunahu amma yanfa'uhum min al-waqi'ati su abin da ya kamata wato mutum ya dinga tambaya akan abin da zai amfane shi daga cikin abin da ya faru na rayuwa su malaman da walam yakunu yasalunahu anil muqaddirati wal ughluqati wa udalil masail ba tambayan malami game da abin da ace a kaddara inda abu kaza ya faru ko in kaza yayi kaza da sauransu to ba a san irin wannan tambayoyi قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن السندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزائي عن عبد الله بن سعد عن السنابحي wannan wato muhadrami din an muawiyah ibn abi sufyana annabi sallallahu alaihi wasallama naha anil ughulutati aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tambayar kutsuru tsoma wannan hadisi na cikin musnad al-imam ahmad ibn hanbal da sunan abi daud da mujammu tabarani al-kabir da ibn batta a cikin al-ibana da khatib al-ghazali a cikin al-faqih al-mutafaqqih da al-imam abubakar al-baihaqi a cikin al-madkhal ila sunan al'imamu abu Sulaiman al-Khattabi yana cewa ana ana ya ce an arwaito annabi yana cewa ya hana anil galutat ko al'ugulutat ya ce wal galutat jam'u galuta wahiyar mas'alatun lati ya aya bi hal mas'ulu fa ya fiha ita ce mas'ala wadda ta gagari malami har ya je ba da amsa sai ya kuskure ya ce kari hannabi sallallahu Alaihi wasallama an yi utar an yi utara da bihal ulama'u fa yugalatu annabi ya ya hana a dinga bujiro da malamai mas'aloli irin waɗannan dan a ga kuskuren su yace li yastanzilu wa yas wa yastasqita ra'ayuhum fiha ana so a ga kasawarsu a ga faduwarsu to annabi ya hana wannan akan ce mas'alatun ghalut idza kana yaglutu fiha an-nas idan mutane suna kuskure sai dai wannan hadisin shi ma ta fuskar isnadi yana da rauni shekul albani ya raunta shi a cikin ضعيف سنن أبي داود أما معنى شيء معنى شيء مكيو قال عيسى الأغلطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف shine abin da ba a bukata inda za a dinga cewa to me hukuncin kaza to inda kaza ne yayi kaza da ya kaza kenan qala akhbarana abu bakr qala hadathana abu ja'far ahmad ibn muhammad al-barza'i fil masjid al-haram a masallaci mai alfarma ya basu wannan hadisi qala hadathana yunus ibn abd al-a'la qala hadathana abd abdullah ibn wahab anba'ana مسلمة ابن علي عن صالح عن الحسن قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل daga cikin mutanen banza a cikin al'umma su ne mutane wanda suke neman matsaloli na banza wanda babu babu amfani a cikinsu babu babu ilimi a ciki za su koya maka tsoron Allah ko su saka gyara kurakuranka ba ya ce yu'ammuna biha ibadallahi suna ainihin wato a abin nan suna suna suna suna gajiyar da bayan Allah ta wannan mas'aloli din قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد السندري قال حدثنا الزعفراني حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حديد الرفيع ابي كثير قال قال علي بن ابي طالب يوما سلوني ما شئتم سيدنا علي yace duk abin da kuke so ku tambaye ni fa qala ibn al-kawwa sai wani mutum mai suna wato ibn al-kawai shine abdullahi ibn abi aufa al-yashkuri ɗaya daga cikin khawarija ne ya kasance dama yana yana yana yi ma yana yi ma sayyidina ali irin tambayoyi marasa na rashin kan gado dan kalakatin sai ya ce masawadu alladhi fil qamar alaga ta malam in ka in kalli farin wata za ka ga gashi da haske amma akwai dan wuri ya dan yi baki baki haka kaman datti ce to me wannan shi kala zai na da ce katala kallahu ce Allah dai tsine maka albarka kai kuwa ala tasalu amma yanfa'uka fi dunyaka wa ukhratika yace ka amma Allah dai Allah wadaran ka kai kuwa saboda an ce ka tambayi duk abin da ka dama yanzu ka rasa abin da ka tambaya kai da shi ta yace kai ba za ka tambayi abin da zai amfane ka a duniyar ka da lahirar ka ba zaka mahau ayatul layl wannan wato abin da ya saura ne na na alamar dare na ragowar dare a ƙasa bari makanta wani ta'aliki gashi zai ƙara mana haske akai kaga da yace wannan ibnul kawwa yace huwa abdullahi ibn abi aufa al-yashkuri min al-khawarij ala amirul mu'minin ali ibn abi talib inda ma ka jira wannan mutum a majalisin ka to kasancewa musiba ne suna cikin wanda ka sayyidina ali ta waye har aka kai ga kashe shi kana yalzamuhu wa yu'annituhu fil as'ila ya kasance kullum ya tare sai na al'alma kuma kullum yana mushi tambayoyi na galatsi da rashin mutunci da sanin rashin sanin ya kamata na ta'annuki wa kana ibn al-kawwa hadha wa shabas ibn raba'i at-taymi al-yarbu'i ra'sayn min ru'us al-khawarij babban dan kalakatan shi da wannan abokin shi da aka fara wa awwalu man hakkama su ne farkon da suka fara cewa la hukuma illa lillah su ne farkon su wa qala imam shamsuddin az-zahabi ma'ana hakama hadhihi kalimatun qad sarat simatu lil khawarij yaqulu hakama idha kharaja wa qala la hukuma illa lillah wa zada shabathun bi annahu awwalu man harrara al-haruriyya su ne farkon da suka fara fita masa koma gefe din suka zauna thumma manna Allahu alaihima bitauba to amma daga baya Allah ya kalli kyakkyawan niyyar su sai suka tuba fataba min dinil khawarij ila hadiratus sunna suka dawo cikin ahlus sunna wa asna tawbatuhuma tuba su ta tayi kyau kuma to da yace can da yace huwa zaka mahau ayatul layli shine a kasa yake cewa al-imam Abu Ja'far al-Tabari a cikin tafsirin sa da kuma littafin tarihul rusuli wal muluk nashi inda yake nan kuma wal muluk ya kawo daga da shi da ya rawaito wannan magana hakanan as-sam'ani abul muzaffar yake cewa qatada da wasu malamai cikin malaman tafsiri suna cewa ana ruwaitowa daga ibnu abbas cewa Allah ya halicci rana da wata da hasken su baki daya kowanne na da haske cikakke amma ba a iya gane dare da rana a lokacin da aka sai aka rage hasken wata don a gane duhun dare to shi ne sai ake fassara faɗin Allah waje annan laila wannan hara ayatai fama hauna ayatan lai cewa sai muka sanya ayat dare ta zama mai duhu waje annan laila wannan hara ayatai mun halittu rana da wata matsayin manyan alamu guda biyu na tabbatuwar Ubangiji cewa mahalci. To da farko Allah ya yi su duka kaman kaman tagwaye wajen haskensu. To amma Allah a cikin hikimarsa yana so ya zama dare a bambance shi daga wuni zaka sai ya rage hasken hasken wata. To wajen rage hasken wata ne shine sai aka samu shi wannan dan duhun. Shine mahawal laili da fa mahauna ayatal laili waja'alna ayatan nahari mubsira ko to to sai ibnu sayyidina ali fasara mai yace to abinda ake nufi da wajen kina mu ya kama mana wannan ne dan dan misali ka gane wato irin mugayen tambayoyi da irin waɗannan ƴan kalakato suke yi malamai dan ka kiyaye su Allah ubangije ya samu gama lafiya za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba littafin ya zo ƙarshen Allah ya so za mu ƙarasa shi a next darasi sai mu sake lalubo ɗaya littafin mu na na waɗannan ilmomi na na akhlaq da adab akwai littafi guda biyu da muke da su a ƙasa littafin khatibul bagdadi din can aljami da hakamin rawi wa adabi sami akhlaqi rawi adabi sami da kuma urjuza ta hafizul hakami su biyu muke so insha Allah mu sa a madadin wannan mu ci gaba da karanta su dan mu tuttuna wa kanmu ladibban nan na karatu waɗanda suka yi nisa daga daga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana Allah ya samu gama lafiya sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi